أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wataala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna biyu ga watan jimada ula hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 a ci gaba da karatu da muke a wannan littafin mai albarka na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam muna cikin kitabu salah a karatunmu da ya gabata mun yi magana akan babin da yake magana akan salatul idaini babin da ya bayani akan sallan idi guda biyu wanda yau kuma insha Allah za mu tashi akan babin da yake magana akan sallar da ake yi ta kusufi to wannan babin zai mana magana ne akan salatul kusufi wato sallan kispewa kamar yadda aka sani akwai kisfewa na rana da kuma na wata to kusufin shams ko kuma kusufin kamar kisfewar rana ko kuma kisfewar wata idan hakan ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtar mutane da su fito su yi sallah har sai wannan kisfewar da ya faru din nan ya yaye tukunna ake dadda waɗannan salloli to wannan hadisai da za mu karanta za su mana bayanin a idan an samu yanayi na kusuf na kisfewar rana ko kuma na kisfewar wata to me za a yi za su mana bayani a cikin yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake babu babun salatu salatu kusufi babin da zai magana akan kisfewa to malamai sun ce in an ce kusuf da kafin din ana nufin kispewa ne na rana yana ce kuma kusuf da kha'un ana nufin kispewa ne na wata yadda dai kuma za a yi kowanne yana iya daukan kowanne a cikin su ana aisha ta radiyallahu anha anna shamsa khasafat ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'a fajtama'u وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أنا عائشة رضي الله عنها أنكر مولد سيدنا عائشة الله قارمة يبدا أن الشمس شوارانا خصفت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكس في ألوكة النبي سيادة من الله سبحانه وتعالى fa ba sa munadiyan yunadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada mai kira yayi kira as-salatu jami'a yana cewa wato sallah ta haduwa a hadu hadu fajtama'u sai aka taru wata kaddama sai ya gabata fa kabbara sai kabbara wa salla arba'a raka'ati sai salla rak'o'i guda hudu fi rak'atayn ne a cikin rak'o'i guda biyu wa arba'a sajadati da kuma sujjadodi guda hudu wannan hadisin an samu shi daga na Aisha Allah kara mata yadda ta ce cewa rana ta kisfe a zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa gare shi fa ba'asa munadiyan da lisan sallallahu alaihi ya tada mai kira yayi kira mai kira na abin da yace shine as-salatu jami'a wato idan wani abu ya faru a wannan lokaci mai mahimmanci wanda ana neman mutane ko ba lokacin sallah bane to za a shigo masallaci kenan ko a haukan wani waje mai tsawo a kira a ce assalatu jami'a idan aka zo aka haɗu bayan wannan kiran to kowa zai ji menene menene dalilin da yasa aka yi wannan kira ne na'am saboda haka da aka zo aka yi kira sai mutane suka taru da mutane suka taru wa taqaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata ya zama shine a gaban jama'i kenan fa kabbara sai kabbara wa salla arba raka'ati sai salla raka'a hudu fi raka'atai ne a cikin rakawoyi guda biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujjadodi guda hudu to kamar yadda muka faɗi a wannan sallar sallan kisfewa ne na rana ake magana wato rana ne wannan hasken nata take da shi sai a ga ya canja ya zama yana neman ya ɓuya ko kuma ta sirance ko ta zama kamar yar karama kamar da ana gani da sun cewa lallai akwai wani abun da ya same ta to idan wannan yanayin ya samu rana sai a haɗu a yi wannan sallah ta nafila a hadisan da za mu karanta da za su biyo waɗannan hadisi za su mana bayanin yaya ake yi a raka hudu a kuma wato raka a biyu ana bi mas'udin uqbata bin amru al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah yukhawifu Allahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idha ra'aytum minha shay'an fasallu wad'u Allah hatta yakshifa ma bikum ana bi mas'udin an karbo daga bi mas'ud hukubat bin amru al-ansari al-badri hukubat dan amru ba an sare mutumin madina kenan al-badri mutumin da halicci yakin badar radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsara mace da tabbata a gare shi ya ce inna shamsa wal qamara ka sani rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah yukhawifu Allahu bihima ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa da su wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin sannan ka sani cewa su dinnan ba sa kisfewa saboda mutuwar wani daga cikin mutane limauti ahadin minan nas ba sa kisfewa saboda mutuwar wani daga cikin mutane wala li hayatihi ko kuma saboda rayuwarsa fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga cikin su fasallu ku salla wad'ullaha ku roki Allah hatta yakshifa ma bikum har sai ya yaye abin da yake gare ku wannan hadisi an samu shi daga abi mas'udin ubad bin amru al-ansari al-badri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah yukawifu Allah bihi ma ibada Allah yana tsorata bayinsa da su wato Allah yana ya aje rana da wata saboda su zama ayoyi a gare shi kaga cewa ranar nan ta bido ta lokacin fadon ta ta fadi sannan wata ya bido shi ma lokacin har gari ya waye lokacin faduwan sa yayi waɗannan ya ishe ka idan kana da tunani kai tunani ka san cewa waɗannan wasu ayoyin daga cikin ayoyin Allah ka sani cewa kuma Allah ya yi su ne dan ya zama abun izna abun lura a gare ka sannan wa innahu ma la yankasifani limoti adin su dinnan ba sa kisfewa rana ba za ta kisfe ba saboda wani ya mutu ko kuma saboda wani ya rayu an haifi wani yau ko kuma wani ya mutu yau sai rana ta kisbe a ba za ta yi haka ba sannan kuma wata ma ba zai kisbe ba ko kuma ya ya yi wani abu saboda wani ya rayu ko wani ya mutu ba a ba duba wannan yanayi bane su a jahiliya a da abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan magana shine su a wajen su idan an ga rana ta kisbe ko kuma wata yayi kusufi to wani abu ne faru kenan suna fassara shine ko wani ya mutu ne ko kuma an haifi wani ne wani mai muhimmanci wanda sai rana ko wata sun jijjiga da zuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga gare ta daga rana din ko kuma daga wata din to fa sallu ku sallah abin da ake murna ku da shi shine ku sallah wadullah ku roki Allah ku sallah ku ta roƙon Allah hatta ya shiga ma bikum har sai yayi abin da yake gare ku na'am ana Aisha radiyallahu anha qalat خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع wa huwa duna ruku'il awwal thumma sajada fa atala as-sujud thumma fa'ala fi rak'ati ath-thaniyati misli ma fa'ala fi al-ula thumma insarafa wa qad tajallat wa qad tajallat ash-shams fa qadaba an-nas فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يذني عبده أو تذني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات أنا عائشة رضي الله عنها أنا قبل سيدنا عائشة الله قال متى قالت تاتي خصفت الشمس رانا تاي كسوفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامني النبي سيادة متى الله استبت أغريشي faƙama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya salla da mutane fa qala alqiyam sai ya tsawaita tsayuwa sun maraka sannan sai ya yi ruku'u fa qala ruku'u sai ya tsawaita ruku'u sun makama sannan sai ya dago fa qala alqiyam sai ya tsawaita tsayuwa wa huwa dun alqiyam alawwali ko ba shine tsayuwa na farko ba sun maraka sannan sai sake ruku'u fatalar ruku'a sannan sai ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'ul awwal kuma ba shine ruku'u na farko ba sun masajada sannan sai ya sujjada fatalar sujud sai ya tsawaita sujjada sun mafa'ala fi rak'ati thaniya mislu ma fa'ala fil ula sannan sai ya aikata sai ya aikata a raka'a ta biyu kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a ta farko sun man sarafa sannan sai ya tafi wa qad tajallati shamsu alhali rana ta yaye faƙaɗaɓar nas sai ya kuɗu ba mutane wa mutane fahimid Allah sai godiya wa Allah wa asna alaihi yayyabo a gare shi sun makala sannan sai ya ce inda shamsa wal kamara ayata ne min ayatillah ku sani rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah layan khasifani li mauti ahadin ba sa kisfewa saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko kuma saboda rayuwarsa فإذا رأيتم ذلك إذا كنت هكا فادعوا الله كروك الله وكبروا كبرا وصلوا كصلى وتصدقوا كبار صدقة ثم قال سنن سيجي يا أمة محمد يا كورا عمر عن محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد والله باب وني أغير من الله وندي كيف الله كيش أن يدني عبده باwansa a samu bawansa yana yin zina autar duniya a matahu ko a samu baiwarsa tana yin zina ya ummati muhammadi ya ku al'umma annabi muhammadu wallahi law ta'lamuna ma alam ma alam ni sallallahu alaihi wasallam yace da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathiran da kun yi kuka da yawa wa fi lafzin a wani lafazi fastakmala arba raka'atin sai ya cika wato rakoyi guda hudu wa arba'a sajadatin da kuma sujjadodi guda hudu to hadisan nan ne duka da muke karantawa za a ga kusan farko farkon da yana kama wannan hadisin daman shine muke so mu so shi shine bayanin ya sallar take an samu shi daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda ta ce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai mutane suka ya tashi ya tsaya mutane suka tashi suka tsaya suka sallah tare da shi to da aka zo ita wannan sallan kusub yanda ake yin ta in an zo ba a yi ba a kiran sallah ba a yin iqama idan kusub ya faru kawai za a sanar da mutane ne a ce as-salatu jami'a in aka ce as-salatu jami'a kowa zai ji saboda haka daga nan sai a zo a taru idan aka zo aka taru sai limin ya shiga gaba sai ya kabbara idan ya kabbara su ma jama'a sai su kabbara idan jama'a suka kabbara to fa qalar kiyama sai ya tsawaita tsayuwar da zai tsaya wanda zai yi nan zai yi karatu ne kuma a bayyane zai kamo fatiha ya karanta fatiha sannan ya kama sura sannan yayi karatu mai tsawo wanda wasu malaman sun ce akalla zai karanta bakara eh sun maraka sannan sai ya ruku idan yayi ruku'un nan fa tsalar ruku'a sai ya tsawaita ruku'un nasa ba bayan yayin ruku'un kawai yana sukiyawa sai ya dago bane sai ya tsawaita ruku'un kusan kwatankwacin tsayuwar da yayi sun makama daga nan sai ya dago idan ya dago daga wannan ruku'un fa tsalar qiyama sannan sai ya tsawaita tsayuwa sai ya sake karanta fatiha ya sake kama karatu ba su jira zai tafi ba wa huwa dunal qiyamil awwali kuma wannan ba shine tsayuwa na farko ba a tsayuwa na biyu a tsayuwa na biyun nan in ya dago daga ruku'unsa sai ya karanta fatiha sai ya kama ali imran kenan ya tayi to idan yayi yayi ya tsawaita sun maraka sannan sai ya sake ruku'u fa tsala ruku'a sannan ya sake tsawaita ruku'un nasa wa huwa dunal ruku'il awwali sannan ka sani ba wai ruku'un nan na farko bane na biyu ne wannan wannan ruku'u idan ya dago daga wannan rukun sun masajada sannan sai tafi sujada fa qala sujuda sannan ya tsawaita sujadar ita ma ta zama kwatankacin wato tsayuwa da rukun da yayi don yayi haka ya raka da yake in yayi haka ya raka daya ya yi sujada ta daya ya dago ya koma ta biyu in ya dago zai miƙe ne ya tafi ta biyu kenan sai da dama sujjara guda biyu ake aiko yawwa to in kai sujjara ta farkon nan zaka tsawaita ta ita ma kamar tsayuwar da kai kamar ruku'un da kai daga nan in kai sujjara ta biyu ka tsawaita ta ita ma kamar tsayuwar da kai kamar ruku'un da kai daga nan sai ka tashi kai raka ɗaya kenan sai ka shiga raka ta biyu ita kuma raka ta biyu yanda kai wannan ta farkon haka zaka yi ta summa fa'ala fi rakati saniyati misla ma fa'ala fil ula sai ya aikata a cikin raka'a ta biyu kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a ta farko to haka ake yin salatul kusuf haka ake yin ta idan rana ta kisbe to haka za a yi a zo a tsaya in aka tsaya aka yi kabbara a karanta fatiha a kama sura mai tsawo a kalla bakara ina aka karanta a yi ruku'u ya kai ruku'u a tsaya kwatankwacin abin da a yi ruku'u a zauna a cikin ruku'u kwatankwacin tsayuwar da aka yi a ɗago in aka ɗago a sake kama fatiha da sura a kama wata surar a ta yi aƙalla ali imrana ita ma a gama sannan a sake koma ruku in aka koma ruku aka tsawaita shi a ɗago in aka ɗago daga nan sai a tafi sujjada ita ma a tsawaita ta sujjada ɗin kamar tsayuwar da aka yi to an yi haka shine an yi raka ɗaya sai a raka biyu a haka saboda haka in kuka duba a karatun da makaranta na baya an ce a cikin hadisin da ya wuce arba raka'atin ko to dama ruku da shi ne ake kulla raka'a ai saboda haka yayin ruku'u an kulla raka'a in baka samu ruku'u ko samu baka samu raka'ar ba na'am kuma sai aka ce arba sujadatin sujudodi guda hudu amma a cikin raka'a ta yi kuma ko a cikin raka'a guda biyu ana nufin ruku'u guda hudu ne sujudodin ma guda hudu amma rakoyin kuma guda biyu ne haka ake yi na'am sun man sarrafa daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa qad tajallati shamsu kuma alhali ranar ta yaye ta daina yanayin da take yi na wannan kusufi din saboda haka malamai sun ce idan an fara sallan nan ba a so a bar wurin da sai ranar ta yaye in har aka idar da yadda take sallan nan har aka idar da ita ranar ba ta yaye ba to sai a zauna a ta addu'a kuma a ta yin addu'o'i har sai Allah ya yaye wannan kusufin rana din
wato ma'ana ma haka din tsawon wannan hukumin tsayewa din aƙalla ɗaukar lokacin shi zai kawo lokacin da har zai kai gandun yayewan wannan ilimin na'am eh haka ne yawwa tsawon wannan lokacin da aka ɗauka na rukuni da sujjada da yanayin karatun da aka a cikin sallah zai jawo har lokacin zai ɗauki lokacin da har a zai zama ranar ta yayi na'am haka ne ni in yi kwallon na ga biyu na'am
daya a sissuka ko na'am na makaranta na'am na'am ranar juma'a bai yi na'am na biyu na'am a sabin da sirri a nisa na'am na gani mana da na'am wani shi ne sa na kula da yamine ne su masu Eh.
shugabannin suke yi suke yi a lokaci a saboda ma'ana na'am haka ne yawa yana da wuya a ce an yi wannan din Mm, an ɗauki wa'annan lokacin mm, kuma bai yayi ba yayi ba.
eh eh, zai yayi insha Allah Allah zai yayi shi ne na'am na'am to daga nan sai ranar ta yayi da rana ta yaye fa kataban nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuduwa a mutane bayan an idar da sallar nan sai ya musu kuduwa fahimidallaha yi godiya wa Allah wa asma alaihi yayi yabo a gare shi to anan malamai sun yi sabani shin ana yin kuduba bayan an yi sallan kusuf din ko kuma ba a yi kuduban wajibi ne ko kuma ba wajibi bane to malaman mazahib dai in banda imamu shafi'i ba duk sauran suna ganin mustahabbi ne amma shi yana ganin za a yi za a yi lalle lalle za a yi kutuba a yi wazi a mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kutuba yi wazi a mutane yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah ku sani rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kisbewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa ba wani wanda za a ce yau ya mutu sai rana ta kisbe saboda ya mutu ko kuma yau an haifiwa ne sai rana ta kisbe saboda an haife shi babu komai ba wani wanda zai jawo wannan Allah dai zai yi ne don ya tsoratar da bayansa kamar yadda makaranta hadisin baya cewa su gano waɗannan ayoyin Allah ne to anis sallallahu alaihi wasallam yace fa za ra'aytum dalika fad'ullaha wa kabbiru idan kun ga haka to ku roki Allah ku yi ta roƙon Allah sannan ku yi kabbara wa sallu sannan ku yi sallah wa tasaddaku sannan ku bada sadaka ku ta yin sallah kuna bada sadaka sun bakala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zai mana gargadi kenan irin abubuwan da suke jawowa Allah ya jarrabi mutane da irin wannan kusufi din sai ce ya ummati muhammadin ya kuwa umar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min allah ku sani babu wani wanda ya kai Allah kishi Allah ne shi ya tsara musuluncin nan ya tsara abubuwan nan ya sa dokoki yace ga yadda za a yi gwamnati ma wanda ƙarya take yi wani lokacin idan ta sa doka in ka ƙarya ya kake gani ai za a ƙarya ka ko to balle Allah wanda ba maganan na wasa bane da gaske ne da gaske ne zai ce gashi tilga hududullahi kenan waɗannan iyakokin Allah ne karka ƙetare kuma sai ka je ka ƙetare me kake zamani za kaga ai dole shanin zai canja saboda haka ba wanda kai Allah ke shi Allah shi ya tsara abubuwan nan ya ce ga yadda za a zauna ga yadda ya yi ka kai dan adam bayan ya yi ka ya yi ka da manual ɗinka ko ya baka qur'ani shine abin da zaka rike ka gaya kake a ciya zaka kai rayuwa tunda bature ma ya karfe ko abun ma zai baka takardar da zaka je ka duba ka gane me abu to haka Allah ya yoka ya hada ka da abin da zaka gane kanka da shi ka je ka fahimci ga yadda zaka yi ka tsara rayuwar ta kyau amma sai ka ketare in ka ketare nan to kaga dole Allah kuma zai maka hukunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane a mai da hankali cewar babu wanda ya kai Allah kishi an yi zini abduhu a samu bawansa ya yi zina bayan Allah ya ce wala ta ƙarabu zina inda kuka na fahishatan wa maktan wasu a sabila kar ku kusanci zina ba ba kar ku yi ba kar ku yi daban kar ku kusanci kar ku kusanci ta daban kusanta daban yi daban saboda haka kusanta ma Allah ya ce kar a kusance ta to menene kusanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa al'ainani tazmiyani waliyadani tazmiyani hannaye suna yin zina idanuwa suna yin zina kowace gaba tana iya yin zina amma dai alƙalin da yake yanke hukunci shine farji to waɗannan ƙananan zinan ma da kake ganin su a bakin komai ba su ɗin ma an cikar ka kusance su ba maganan wancan ake yi ba ma'ana yanzu ka ɗauki hannunka ka taɓa matar da ba matarka ba ka gani ka yi zini da hannun kenan haƙi ko kuma ka sa idanunka ka sa kallonka akan wata har ku tsara yadda za a yi ana yi da idanu ai zina ne kuma zinan idanu ba ku yi magana da ita ba kana kallonka tana kallonka kana kallonta za ku tsara me za ku yi suna yi ai ko kuma ka ɗauki samunka ka kai wajen wajen da za a shirya wani abu da kai ko kunnenka yanzu wayewar zamani ko kuma ɓatan zamani za a ce sai mace ta ce za ta kira ka a waya kuna maganan batsa da ita har ka yi rilize haka suke yi har manin ka ruwa ka tobe ka shiga daki ka kulle ka tobe ta kira ka ita ma ta shiga daki ta kulle ta tobe ta ma bidiyon kanta ma kai saurayin ta ne zai ta turo maka tsaro ba haka suke yi ba to wannan idanun wannan idanun da ya kalli wani abu kana nufin zai kare lafiya ne wannan idanun kaga idon ya yi da shi ba zai kare lafiya ne wannan idanun a ba magana irin waɗannan idanun ba za su kare lafiya ba to saboda haka waɗannan abubuwan su ne Allah yake hana ka kusantar su ma ba maganar zinan kanta ake yi ba waɗannan abubuwan da za su kai ka kusa da zinan ake so ka bari kar ka aikata su auta zini a mata hukuku kuma a samu baiwarsa ta yi zina wannan babban laifi ne idan mutum ya kuskure ya aikata waɗannan ƙananan ma Allah ba zai bashi wallahi balle je ya yi zinan gaba daya waɗannan ƙananan ma an yana yi wallahi Allah ba zai bashi ba in yana ga kuma yanzu wani lokaci ne dama ce aka baka ai fata rabba su kawai ka jira shi Allah idan kana abu bari ka zai a lokacin ne barka ka gama morewanka in ya tashi gama ka kuma sai ka rasa ya aka yi ka manta duk abin da kai to saboda haka dunimomin nan da Allah ya baka yana so ka kiyaye su na hannunka ne na bakinka ne na hancinka ne na idanunka ne na kunninka ne na kafarka ne na farjinka ne duk ka kiyaye in baka kiyaye ba kuma kai wasa da su to lalle kuwa Allah zai dauki mataki akan ka saboda haka babban laifi na ne sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo shi da yi maganan kusubin nan sai ya kirawo maganan zinan nan yace ba wanda ya kai Allah kishi ya ga bawansa ko bai wasa ta aikata zina saboda haka yasa Allah yace kar a kusance ta ma balle a yi ta saboda haka mu jawa kanmu kunne kar mu kusanci a zina ta hanyoyin da social media suka kawo yanzu ta wayanka kawai kana da waya kana chatting abubuwa kaca-kaca ga sunan akwai group kala-kala da zaka iya shiga ga videos da za a dora na batsa ka zauna ka sa idanunka ka kalla abunka ka more ka ji daɗi ai kuma za ka ji daɗi ba za ka ji daɗin ba kuma in an je lahira a duniya ma ba za ka ji daɗin ba wallahi ba dai an je lahira ka san shi laifi ba sai an ga maka laifi ba ne kai kanka ka sani ba laifi kake yi ba sai an ce maka kai abun nan ba daidai ba ne ba wal ismu ka ai ma haka bi nafsika ko kana yi kuma wa takrahu an yatla alika nas ba ka zo mutane su ganka da za ka wani yawon sai ka naɗe kawai ya dai bi kake ne sai ka wara haka a kai ba laifi ba ne sai ka bari ya gani to saboda haka lalle mu kiyaye kar mu kuskura ko wani abu da kake gani yana da sharri yana da alherinsa saboda haka kar ka bari alherin social media da sharrin ta ya ɗebe ka ya zama duk lokaci ka kare a kai ba ba wani abun da kake sai wannan kuma zinan ne kake ta yi kana yin kana ta zina da idanunka ne da hannunka kuwa to saboda haka kuma Allah dai kiyaye mu wallahi law ta'lamuna ma alamtu ma alamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kun san abun da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan saboda haka yawan dariya madamin yana kashe zuciya ai yana kashe zuciya haka kawai ka ta kalkalewa da dariya babu dalili a ba a son haka annabi sallallahu alaihi wasallam tabassum yake ai mushi yake ba dariya ba irin ai ta kaka ka din saboda haka da ka san miye ne lahira take abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ka san abin da ka san ya sani game da sha'anin lahira da kuma tsoron Allah shi Allah kullum mutum yana tsana so ya zauna cikin kafu daraja ne cikin kwadayi da tsoro to da ka san haka da dariya dan kadan zaka nayi saboda Allah zai iya yin komai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah na digo akan komai in ya in ya saka a cikin azaba ba ku ba ba komai ne ba ne ba ba ne abu in ya ga ma saka a cikin rama duk ikon sa ne kuma kuma kowanne daidai ne ba wanda zai ya ce a ba daidai bane duk wanda ya ga ma zai to saboda haka sai ka zama kana cikin tsoro sannan da kwadayi kuma ba wai za ka yanke tsammani bane ka ce a ni kan ai ba ina ni kan ai babu ni kan ina ba haka bane la tadna qul rahmatillah karka karka ɗebe tsammani daga rahmar Allah amma hakan kuma kare baka dama ka ce a bari na shantake ai zan dawo zan tuba ai a to kuma nan kuma zai yi wa Allah ya ga dama sai ka gama shantakewan kana kokari dawowan sai ya dauke ka to kaga shikenan wala bakaitum kafiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuma kun yi kuka da yawa da za ku yi kukawa ku fi damuwa da sha'anin lahira akan wuta dariya kuna kelkelewa da ba za ku yi wannan ba shi yasa sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun a cikin wannan yanayin suke yanayin tsoro da kuma yanayin kokawa zaka gani gashi na an ce mutum an ce masa hidan aljanna ne amma bai taba aikata ba wai aikin laifin zai je kama yi ba ko ba kamar ne sai ya dawo ya sake sai ya sake aikata aikin alkhairi ba ba wai daga ran da aka ce masa shi dan aljanna bane annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabon a cikin sabon sa da yawa wanda ya ba su tikitin aljanna yace su yan aljanna ne amma hakan bai jawo sun shantake ba sai na Usman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni komai ma shi dan aljanna amma me yaje kaga babu ai to saboda haka su ma da aka ba su wannan garantin suna cikin yanayin tsoro da kuma kaunar rahmar Allah balle kai da yanzu baka san aina bane abu yake wa fi lafzin a cikin wani lafazi fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin sai ya cika rakawoyi ruku'u ruku'u kenan ake dafi guda hudu sannan kuma da sujjadodi guda hudu wanda kuma su ne rakawoyin za su zama guda biyu to duk da dai wannan a wani mu karasa hadisin dai mu kawo sauran bayanin ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala خصفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره أنا أبي موسى الأشعري أنك أقول لك أبي موسى الأشعري الله قال مسجد يدى قال يا شيخ خسفت الشمس رانا تاكسبي fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi tsaya da mace Allah su tabbata gare shi fa qama fazi'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin yanayi na sauri ko na gaggawa yaksha an takuna sa'ata yana tsoro cewa ko dai tashin kiyama ne hatta aka masjida har sai da zo masallaci fa qama sai ya tsaya fa salla bi atwali qiyamin sai ya salla da mafi tsawon tsayuwa wa ruku'in da ruku'u wa sujudin da sujjada ma ra'aytuhu yaf'alu hu fi salatin qat ban taba ganin ya aikata irin sa a cikin sallah da dai ko da dai ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan sallan ba sun ba qala sannan sai yace inna hadhihi al-ayat lalle wadannan ayoyi ne allati yusidu Allah ta'ala wanda Allah madaukakin sarki yake aika su la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kasancewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa walakin Allah yursiluha sai da Allah yana aika yana aika su ne yukhawwifu biha ibadahu yana tsoratar da bayinsa da su fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga gareta fabza'u to ku zabura ku yunkura ku yi gaggawa ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah wa du'aihi da yin addu'a wasu gifari da neman tubansa to a wannan hadisin shi ma dai kamar hadisin da muka karanta ne yana magana akan kusuf a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a firgice ya tashi a tsorace fa kama fadiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi a tsorace yana ne yana tsoron cewa ko tashin kiyama ne ba saboda wannan kisbe wanda ya gani har yana tunanin ko tashin kiyama ne ta ko amma yanzu za a kusufin kai kana zane a ɗakin kawa ko da ba za ka yi balle ka jirgin sallan ba ruwan ka kawai ko a cikinka ba za ka jima ba ku zubi ake ya suna can matsalaci suna sallan yau su jirgin sai kawai kai ban da kai
amma suna ni ya yi jin ayi duniyar ta kan sallan na yanayin kada ganin ranar to lokacin ya zai zama kamar yadda dare garin wata in ya haka ganyen bishiya za ka yaran wani shirya eh tabbas za mu ai za ka ga yanayin ya canja to ka ga ana yin wani abu bai dace ka zauna yadda dai za ka farin mata in ya haka za ka ganyen bishiya to wannan ya zama ya kirfe din da haka haka za ka gani haka za ka gani tabbas ana ana ana iya ganewa idan idan ya idan ya kisfe din to kaga bai dace idan ya faru ka zauna ba yana nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya ce a je a yi sallah kai ma sai ka fito a yi sallan da kai saboda gashi nan har ana tsorata ana tsammani ko tashin kiyama ne ma yazo to baka zauna ka ce sun dauke maka kawai kai zaka zauna bane a'a ana so kai ma ka je ga ai sallan tare da kai sannan ne sallallahu alaihi wasallam ya tashi sallah da mafi tsawon ruku'u da sujjada da karatu a ciki mafi tsawo wanda ba taba ganin yayi sallah mai tsawo irin wannan ba sannan ne sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ayoyin daga cikin ayoyin Allah ba sa kasancewa saboda mutuwar wani ko kuma saboda rayuwar wani saboda su a jahiliya idan an ga irin wannan kamar yadda muka ce suna daukar kawai idan wani babban mutum ya rasu ne sai a samu kusufi haka suke dauka kuma an yi kusufin a ranar da dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai na ibrahim a wannan rana an yi kusufi a garin madina to ganin haka sai ya kasance suke tsammani suke ta cewa a eh ai ai dan sa ne ya rasu shi yasa aka kusufi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu a'a wannan kusufin baya kasancewa saboda mutuwar wani ko kuma saboda rayuwar wani sai dai Allah yana aiko ta ne saboda ta zama abun tsoratarwa ga bayinsa kawai ba wai saboda wani ya mutu bane ko wani ya rayu ba saboda haka idan kun ga haka to ku yi gaggawa ku yi sauri ku tafi zuwa ga ambaton Allah da kuma ku yi ta roƙon Allah sannan ku ta istighfari idan kun ga kusufin nan ya faru sannan kuma ya faru ne sau daya a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kusuf din na shams din na rana to malamai sun yi magana sun ce a za a yi sallah dai da za a yi wannan sallar da muka faɗa ce muka faɗa ne ita ake yi amma wasu sun ce za a yi raka'a hudu wasu sun ce za a yi raka'a takwas wasu sun ce za a yi raka'a goma duk sun kawo amma dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dai kuma sau ɗaya ne yayi hakan ba wannan sallar da muka faɗa ce mai raka'a biyu tana da ruku guda hudu tana da sujudodi guda hudu to wannan sallar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka sauran wanda suka kawo wasu sallolin da suka ce za a iya yi wasu malaman suna ganin ba su inganta ba wasu kuma suna ganin za a yi wasu salloli ba sai wannan sallar ba na'am ya muke za mu ci gaba ne na'am na'am babu salatul salatul istisqa babun salatul istisqa babin da zai magana akan sallar roƙon ruwa a as-saqi shine shayarwa ko a shayar da mutum to shi istisqa shine nema kenan da za a yi cewar Allah ya shayar da mutane mutane in sun fada cikin yanayi na rashin ruwa na fari to musulunci ya ba su damar su zauna su yi sallah su roƙi Allah ya ba su ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada yadda ake yin sallar roƙon ruwa din nan saboda farin da ake ciki hadisan da zamu karanta yanzu za su mana bayanin yaya ake yin sallar roƙon ruwa sannan kuma dalilin da yake jawa a yi ta shine rashin ruwa idan an samu fari to sai a fita kenan a roƙi Allah Allah ya sanya lamarin ya kawo ni'imarsa ta ruwa عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداعه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى عن عبد الله بن زيد أكبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بن عاصم المازني رضي الله عنه عن الله قال يا شيخ karajan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya mace Allah sabbata a gare shi ya fita yastaski yana yin sallar roƙon ruwa wata wajjaha ila alqiblati sai ya fuskanci alqibla ya da'u yana yin addu'a wa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa summa salla rak'atayn sannan sai ya yi salla raka'a guda biyu jahara fihima bil qira'ati ya bayyana karatu a cikin su wafi lafzin a wani lafazi aka da musalla ya zo wajen ya zo masallaci ko wajen sallah na'am sallan roƙon ruwa kamar yadda muka ce shine na an samu yanayi na fari za a fita roƙi Allah sannan kuma yanayin da ake fita din za a fita ne a cikin yanayi na nuna kaskanci da kuma nuna kaskanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ba za a saka kaya masu kyau ba sannan kuma za a nuna dai an tuba ana tuba ana istighfari za a fita idan aka fita za a tafi wajen sallah malamai sun ce idi za a je an yi masallacin idi sai a yi a yi sallah din da aka yi sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gashi nan ya fuskanci alqibla yana roƙon Allah sannan ya juya mayafinsa wato ya juya mayafinsa ba yadda yake ba kenan saboda duk an ne da kaskanci ana roƙon Allah Allah ya kawo saukinsa da afuwarsa za a fita da kowa da kowa za a fita da shi a je a wajen wannan sallah ta roƙon ruwa ana roƙon Allah Allah ya canje wannan yanayi da sannan ne sallah sama da ya fita ya sallah raka'a biyu ya bayyana karatu a cikin sallah din ya yi karatun a bayyane a wani lafazi aka ce ya zo masallaci to saboda haka dai za a fita a yi sallar roƙon ruwa to nan ma malaman mazahib dai sun tafi akan cewar za a musta sunna ce a bi sallar roƙon ruwa banda imamu abu hanifa ya shi a wajensu yana ganin ba sai an fita ba idan an yi addu'a a cikin masallaci kawai ya isa ba sai an fita bayan gari an jami sallah ba amma sauran malamin mazahib din dai sun tafi akan cewar aje a yi aje a fita a yi sallan shi ne an anas bin malikin radiyallahu an أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيث يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الطرف فلما توسطت في السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رعينا ما رعينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت عنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري نعم أنا عنس بن مالك رضي الله عنه أنا كربونا عنس بن مالك الله قال مسيدة أن رجلا دخل المسجد شيء أولي متين ياشي مسلاتي يوم الجمعة رانا الجمعة min babin daga wata kofa kana na hau darul qada'i kusa da kofar nan kusa da gidan nan na darul qada wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kuduba fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman sai ya fiskanci annabi ya da mutala sabata a gare shi a tsaye sun makala sannan sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wankata'ati subul hanyoyi sun yayyanke farullah yughisuna ka roki Allah ya saukar mana da ruwa farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai annabi tsaya mutala sabata gari shi daga hannayensa sun makala sannan sai yace Allahumma aghithna ya Allah ka ba mu ruwa Allahumma aghithna ya Allah ka ba mu ruwa Allahumma aghithna ya Allah ka ba mu ruwa qala Anas sai Anas yace fala wallahi ma nara fi sama'i min sahabi yace wallahi a sama ba mu ga wani gajimare ba ko wani girgije ba wala qat'atin ko kuma wani karamin gajimare wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dari yace tsakanin mu wa ma bainana babu a tsakanin mu wa baina sal'in da tsakanin dutse min baitin wani gida wala darin ko kuma gida duk gida ne baitin da darin duk gida biyu babu wani dutse wato ba wani abin da ke tsakaninmu da dutsen da ke garin Madina muna ganin dutsen gashi nan qala sai ya ce fadala fadalat min wara'ihi sahabatun mislu turf sai ga fadalat sai ya fudo min wara'ihi a bayan wannan wannan dutsen da ba abin da ya mana shamaki da shi din nan sai a bayansa sai mi sai sahabatun wani babban gigije ya bayyana mislu tursi yana kama da garkuwa sannan garkuwa ko na'am falan mata wastaqati sama yayin da wannan girgijen ya zo tsakiyar sama in tasharat sai yawar wadu sun ma amtarar sannan sai zub da ruwa qala sai ce fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan yace wallahi ba mu ga rana ba tsawon kwana shida inda ranan bakwai kenan qala summa dakala rajulun min zalikal babi fil jum'atil muqbila sannan sai mutumin nan ya sake shigowa daga wannan kofar a juma'a da ta dawo hadida wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yaktubu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kuduba fastaqbalahu qaiman sai fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tsaye fa kale sai ce ya rasulullah ya makin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka yin magana sana baya kenan wa qata'atis subul hanyoyi sun yayyanke far'ullaha an yi suka ha'anna kawai Allah ya ɗauke shi a gare mu ƙala farfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hisa ne sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa sun makara sannan sai ce Allahumma hawalaina ya Allah a gefe gefen mu wala alaina ba akan mu ba Allahumma alal akami ya Allah akan manya manyan duwatsu wadirabi da kananan duwatsu wa butunil awdiyati da tarukan yashi wa manabitin shajari da kuma inda bishiyoyi suke fitowa kala faqalat sai ya dauke wa kharajna sai muka fita namshi fi shamsi muna tafiya a cikin rana kala sharikun shariku yake fa sa'altu Anas bin Malik sai na tambayi Anas dan Malik a huwa rajul awwal shin mutumin nan na farko ne ya sake dawowa na biyun nan kala la adri sai sun na arfi yake masa ban sani ba قال المصنف رحمه الله بكل التافن نن الله مسرama yace az-zirab abin da ake nufi da zirab jibalun sigarun sune kananan duwatsu wal akam abin da ake nufi da akam manyan duwatsu jamu akmatin jam'i ne na akmatin wa hiya a'la min ar-radiyati shi wato akam din madaukaki ne akan tarin yashi ya fi yashi haka girma a tare yashi to ya fi shi girma in haka tare yashi din wadunan hadabati kuma shi din ba yashi bane ai ba kasa ba dutse bane ba dutse bane shimfidadde ba shi ba dutse bane shimfidadde sannan kuma yana sama da yashin da aka tara shi ya fi shi girma shi wannan dutsen da ake ce masa akam din wa darul qaza abinda ake nufi da darul qaza kuma darun wa bin khattab gidan sai na umar dan khattab ne radiyallahu anhu Allah ya dade shi sumir bizali sumir bizalika an sanya wa gidan wannan sunan ne li'annaha bi'at fi qada'i daynihi saboda ya sai da ita ne saboda biya bashi to wannan hadisi mai tsawo an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin kuduba ya shigo ta wajen darul kaza wajen gidan sai na umar wanda ya sayar da gidan saboda biya bashinsa sai aka zawa wa gidan suna darul kaza gidan biyan bashi ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kuduba mutumin ne ya zo fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi dukiyoyi fa sun halaka hanyoyi sun yayyanke ba ruwa ya rasulullahi ka roki Allah ya ba mu ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai roki Allah ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa sai na ana sai ce yace wallahi a sama babu wani babban girgije ko karami ba komai a shimfide take sama ba komai ta su take ba wani babban girgije ba wani karamin girgije sannan a tsakaninmu da dutsen da yake cikin garin Madina da gidajenmu gashi nan dutsen muna ganin sa ba komai kusa da dutsen kar a ce dutse wai ya rufe ya rufe hadirin ne babu komai ba komai ba alamun hadiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a sai ga wani girgije ya fudo daga bayan wannan dutsen kaman garkuwa wannan girgijen da ya budo yana tahowa yana tahowa da ya zo tsakiyan sama sai ya baje sannan sai zub da ruwa watannin sallallahu alaihi yana daga hannu sai yana yin wannan addu'an a wannan lokacin a lokacin girgizan ya bido ya zo tsakiyan sama ya baje ya fa aka fara ruwa kawai a lokacin a lokacin ruwan ya sako shikenan da ruwa ya sako a kama ruwa sai na hana sai ce na rantsa da Allah ya ce ba mu ga rana ba tsawon kwana shida da wannan ranar ta juma'a kwana bakwai tsawon kwana bakwai babu rana ruwan kawai ake ruwa kawai ake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan da juma'a ta dawo sai wani mutum ya kuma ya sake shigowa daga wannan kofar nan ya sake dawowa ya sake ruwa ya sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi dukiyoyi sun halaka in magana sa na wancan karo shi ya sake yi yanzu ya ce dukiyoyi sun halaka hanyoyin ma kuma sun yayyanke yanzu ka roki Allah ya dauke shi a gare mu wato ruwan kuma yanzu ake so a dauke kaga kaga da dai ana roƙon ruwa kaza kaza an shiga hali yanzu kuma an dawo an ce ruwan yayi yawa ke fa rafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu daga hannunsa yace Allahumma hawalaina ya Allah a gefe gefen mu dai ruwan kwanakin mu ana za a yi ruwan ba ba kan mu ba wala alaina ba kan mu ba na'am ya Allah soki ruwan akan manyan duwatsu da ƙananan duwatsu da tudu da tudu tudu ne tudu kan me jami'in sa ina san jirgin sama to tudun yashi wa manabitin shagar da kuma inda bishiyoyi suke fitowa ya Allah anan za su soke ruwa ko kuma inda tsirrai suke fita ala faqalat da ni sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an yana idar da addu'an sai ruwan ya dage sai ruwan ya dauke kawai wa qarajna namshi fi shams sai muka fita aka idar da sallah aka fita a cikin rana babu babu ruwan kaman ba ma ya dauke tas kawai sai na tambaye suna sayidina anas wane ne shi mutumin farkon ne ya dawo ya zo ya sake wannan magana sai na anas ya ce ani ban sani ba to wannan hadisi dai yana karantar da mu cewa idan an shiga yanayi na fari za a yi roƙon ruwa kamar da gashi nan wani bawan Allah ya zo jami'ai sallallahu alaihi wasallam ya yi roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a sannan kuma yana nuna wannan mujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu sai yana yin addu'a ruwan ya sako a lokacin sannan daga nan kuma ruwan yi ta zuwa har sai da kuma aka dawo aka gaji aka dawo aka zo aka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake roƙon Allah ruwan nan fa yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah a lokacin yana roƙon Allah kuma a wannan lokacin nan ba kawai sai rana ma ta fito aka fita ma kaman ba a ruwa ba kaman ba a sati guda ana yi ruwa ba kaga wannan mu'jiza ne ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to nan malamai suka ce za a iya fahimtar cewar za a yi roƙon ruwa sannan kuma idan ruwan ya yi yawa za a roƙi Allah Allah zai da ruwa sabanin abin da hankalin mutane yake kawo yawanci idan aka ce za a roƙi Allah ruwan ya yi yawa sai ka ce ah kan yi mutum ba ya za ka ce a roƙi Allah ruwa ya yi yawa idan ya yi yawa din malamai suka ce wannan hadisin hujja ne gashi nan sati guda aka yana ruwa mutumin nan shi ya dawo ko wani mutum da ba san waye ba ya zai ce ya rasulullah ruwan ya yi yawa kuma a roƙa mana Allah ne sallallahu alaihi kuma ga addu'an da yi saboda kai ma in ruwan yayi wa zaka yi wannan addu'an kace Allahumma hawalina wala alaina yawa ya Allah gefe gefen mu ba kan mu ba ka gani zaka karanta ta kace Allahumma alal akami waz zirabi wa biduni awdiyatu manabi shajari kaga wannan addu'an ba wai ana nufin a cikin ta ba wai ana nufin wai ba a son ruwan bane ba in ka duba ka gani zaka ba waka ake nufi ba a ana nufin dai Allah ya bada ruwa amma ga can inda ake son ruwan ya ruba kuma hakan Allah yi ana roƙonsa sai ya ɗage ruwan a lokacin na'am azirab da aka ce shine karamin dutse a kamar kuma manyan duwatsu ko wanda an kamar a samu wato sun fi yakin da aka tara shi a waje guda sun fi shi ɗaukaka su manyan duwatsun sannan ko ba dutse ba ne shimfiɗaɗɗe ba dutse ne a tare shine akmam din sannan muka ce daru kaza shine gidan sayyidina umar an sa masa wannan sunan ne saboda ya sai da gidan saboda ya biya bashi to wannan ne shine a takaice insha Allah za mu dakata ana abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sallallahu alaihi wasallam